الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna shaddada godiya ga Allah madaukakin sarki da ya sada haduwar mu a wannan masallacin mai albarka na masallacin babu makka Allah ya ji kansa Allah ya gafarta masa ya kai haske a cikin kabari yau muna goma daya ga watan jumada ula ne ko rabiul awwal rabiul thani jumada ula ko daya to to biyu wasu wasu dai ne wasu kuma biyu a tsakanin dai da biyu dai ne to amma ni dai daya na sani to in yi aiki da nawa tun da dai an sha an yi sabani dai ga watan jumada ula hijira daga makka zuwa madina 1447 wanda ya daidai da shekara miladiya 2025 a a to wannan shine darasinmu na 54 a cikin kitabu salah kahin mu ci gaba taken karatunmu na yau shine abinda muka yi alkawali a jiya na ci gaba da shi abubuwa guda bakwai wanda su ne dalilin su ne ake ma mutum sauki a musulunci yadda malamai suka haɗe su a cikin wannan baitin shine wa'alam bi anna sababat takhfifi fi shar'i sab'atun bila tawqifi وذلك الإكراه والنسيان والجهل والعسر كما آبان ومارض وسافر وناقص فهذه السبعات فيما نصوا malamai suka ce kasan da cewa duk saukin da za a ma mutum a musulunci to dalilin ɗaya daga cikin abubuwa guda bakwai ne abu na horko shine cilastawa aka cilasta ka akan wani abu na za a iya daukar ranka to ya halatta kai wannan abin da aka hana na biyu kuma shine mantuwa na uku shine rishin sani na hudu shine balaguro na biyar shine rishin lahiya na shidda shine tawaya ma'ana ya kasance mutum baya da abin da aka ce sai da shi za a ibadar na biyar ko kuma ce na bakwai shine al'usru shine tsanani wannan su ne ake ce ma asbabu takhfif abubuwan da ke sa amma mutum sauki a musulunci wa'annan abubuwan kowanne daga cikinsu yana da sharuɗa wanda idan muka ci gaba a karatuttuka lokaci zuwa lokaci za mu iya rika ɗauko ɗaiɗai daga cikinsu mu rika bayanin su insha Allah babban misali shine jahilci mutane da yawa suna kafa hujja da jahilci a wajen yin wani abu to sai dai akwai ka'ida suke cewa laisa kullu jahlin yu'zar bihi sahibuhu ba kowanne irin rashin sani bane ake ma mutun sauki a kansa akwai abun da in ma baka san shi ba a shari'ar musulunci to kana ma a cikin laihi shi ake ce ma mata ummu shi ake ce ma me yake da suna ad-daruratu al-amma ma'ana abubuwan da dole ne kowanne musulmi ya kamata a ce ya san su yanzu mutum ne zai zo yayi zina kuma a musu garin musulmi aka aihe sa in aka kama sai ce ai shi bai san zina haramun bace da Allah wannan uzuri ne a ba uzuri ba ne wannan jahilcin ba zai zamanto musu uzuri ba don bai kamata a ce ya jahilci wannan ba amma misali mutum ne wanda yake shekaran jiya musulunta sai ya yi zina sai aka kama shi sai ce a ai shi bai san da zina haramun ba ce wannan yana da uzuri ko bai da uzuri yana da uzuri don saboda bai jima da shiga musuluncin ba wannan shi ne kenan wallahu ta'ala alam a takaice dai wannan su ne abubuwan guda bakwai mun gani a darasin da ya wuce idan uzuri ya kama na ruwan sama ko tsananin sanyi a inda ake tsananin sanyi ko kuma tsananin iska ya halatta mutum ya ƙi zuwa masallaci ya zamna a gidansa ya yi sallah inda har muka gama a wajen kiran sallah sunna an sunnanta ladan ya ce sallu fi rihalikum ku yi sallah a gidajenku wannan jumlar ana iya faɗinta da nau'uka guda uku nau'i na farko shine ladan yana iya lokacin da ya zo wajen hayya ala sala hayya ala fala sai ke cewa haka sai ya ce sallu fi buyutikum sallu fi buyutikum Allahu akbar Allahu akbar sai ya ci gaba da kiran sallah kun ga ba a ce hayya ala sala ba ba a ce hayya ala fala ba nau'i na biyu shine ladan zai iya cewa hayya ala sala hayya ala fala bayan su sai ya ce sallu fi buyutikum sallu fi buyutikum ku yi sallah a gidajen ku yi sallah a gidajen ku kenan kawo misali inda ake sa as-salatu khairu minan nawmi ko wannan shine kenan nau'i na biyu kenan nau'i na uku shine sai ladan ya kare kiran sallan sa yanda ake yi bayan ya kare kiran sallah sannan sai ce sallu fi buyutikum sallu fi buyutikum ana gane da kyau ko duk wanda ladan ya yi ya yi an samu a atar da dalilai akan haka wannan shi ne kinan wallahu ta'ala alam malam ya ce za mu tashi babul jumu'ati lil mamluki wal mar'a babi mai bayani akan jumu'a ga bawa da kuma mace ma'ana hukuncin jumu'a ga bawa da mace hal dole ne akan su haddasa na عباس بن عبد العظيم حدثني إسحاق بن منصور حدثنا هريم عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة حق واجب إتجمع ونهكيني ديكي دولي على كل مسلم أكن كوني مسلمي fi jama'atin kuma ya yi ta a cikin jama'a illa arba'atan sai dai mutane guda hudu abdun mamlukun bawa wanda yake an mallake sa aw imra'atun ko kuma mace aw sabiyun ko kuma yaro aw maridun ko kuma maras lahiya قال أبو داود أبو داود طارق بن شهاب قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم طارق بن شهاب يا من زن الله ولم يسمع منه شيئا سيدي بيتبجن حديثي daga gare sa ba ana gane da kyau ko sahabbai sun kasu kaso biyu akwai sahabban da ra'awun nabiyya wa sami'u minhu akwai sahabban da ra'awun nabiyya wa lam yasma'u minhu sahabban da sun ga manzon Allah amma sun ga manzon Allah kuma sun shi daga gare sa akwai sahabban da sun ga manzon Allah da nesa amma ba su shi maganar sa ba su taba daukan hadisi daga gare sa ba to irin wannan sahabban idan suka rawaito hadisi ana ce masa mursalus sahabi a ka'ida ko ta maluman hadisi shine marasilus sahaba maqbula hadisi mursal shine hadisin da minhu sahabi saqat ma'ana ba a kawo sahabin da ya gayi hadisin ba domin duk sahabin da bai taba jin magana daga manzon Allah ba kuma in ya ce manzon Allah ya ce to tabbas wa ya faɗa masa wannan magana wa ya faɗa masa wannan magana sahabi dan uwansa to kenan ya ce kai tsaye manzon Allah ya ce kenan askata sahabi bai kawo wani sahabi ba da a ce shi ba sahabi bane to da wannan hadisin ba za a karbe sa ba da a ce shi tabi'i ne misali yace manzon Allah ya ce ba za a karba ba shi ake ce ma mursal amma ana ce marasilu sahaba maqbula su sahabbai idan suka ce manzon Allah ya ce ko da ko an san ba daga manzon Allah suka ji wannan maganar ba to za a karbi hadisin su li'anna as-sahabata kulluhum udulun thiqatun athbat domin sahabbai adillai ne kai tsaye ba a tantama akan me yake da suna ingancinsu da adalcinsu wallahu ta'ala alam a takaice wannan hadisin abin da yake nunawa shine juma'a wajibi ce akan kowanne musulmi kuma yayi ta a cikin jami'i sai dai wa'annan da aka faɗi bawa da mace da yaro karami da kuma wa da kuma mai rishin lahiya ana gane da kyau ko ba wa'annan bane su kadai anan manzon Allah ya faɗi wa'anda ainin su ne amma kuma akwai asbab sabubba daga cikin sabubba akwai almarad daga cikin sabubba akwai asafar daga cikin sabubba akwai al'usur da abin da ya kama da haka kenan mace ba dole bane ta zo juma'a amma kuma in ta ce za ta zo sai amin sai a barta ba ka da daman ka ce ba za ka hana ta ba domin manzo Allah ke la tamna'u ima Allahi masajid Allahi kada ku hana mata bayan Allah zuwa masallacin nan Allah amma sai yace wa buyutuhum khairul lahunna amma su tsaya gida su yi sallah shi yahimi shi musu hatta sallar juma'a mace ta tsaya a gida ta yi azzawar shi yi mata ne shi yi mata alkhairi ana gane da kyau ko amma kuma in tace za ta zo sai a bar ta zo babul jumu'ati fil qura babi mai bayani akan jumu'a a alqura wannan kalmomi mutaradifat ne alqura da almudun alqarya da almadina bambancin alkura ko alkariya shi asali dai suka ce kullu makani ne tuki da kararan yusamma karyatan durin da aka rike shi wajen zama ana ce mishi alkariya shi kuma madina shi duk wurin da mutane suka yi yawa sosai to ana ce mishi madina kenan bambancin madina da bambancin ƙauye da birni shine shi ƙauye mutane ne wanda ba su da yawa shi kuma birni mutane ne masu mi mutane ne masu yawa kuma sannan ƙauye mafi yawanci su ne waɗanda ba su waye ba ma'ana abubuwan rayuwa ba su yawaita ba a wajensu dogarar su kawai noma da kiwo ne to ana ce masa ƙauye amma birni kuma abubuwan rayuwa sun yawaita an samu ci gaban rayuwa to wannan wurin ana ce masa madina wannan shine kenan to nan ana bayani akan waishin mutanen ƙauye dole ne juma'a akan su shine baban zai bayani haddathana Usman ibn Abi Shayba wa Muhammad ibn Abdullah al-Mukharrimi lafzuhu qala haddathana Waki'un an Ibrahim ibn طهمان عن أبي, عن أبي جمرة عن ابن عباس قال إن أول جمعة جمعت في الإسلام lallai juma'a ta farko da aka fara yi a musulunci ba'ada jumu'atin jumi'at fi masjidi rasulillahi fi masjidi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam bil madina bayan jumu'ar da aka yi a masallacin manzon Allah na Madina la jumu'atun jumi'at bi juwasa'a ita ce jumu'ar da aka yi a ƙauyen da ake ce ma juwasa qaryatin min kural bahrain wani ƙauye ne daga cikin ƙauyukan ƙasar bahrain domin yanzu ƙasa ce a can da gari ne binni ne babba ƙala usmanu usmanu ya ce ƙaryatun min kura abdulkais wani ƙauye ne daga cikin ƙauyukan banu abdulkais ma'ana jama'ar abdulkais ana ganiya da kyau ko mu yi da hadisi na biyu sai mu abinda dai wannan hadisi yake nuhi shine ibnu abbas ya ce juma'a ta farko da aka fara yi bayan juma'a ta masallacin annabi da yake madina ita ce juma'ar da aka yi a ƙauyen menene juwasa ana gane da kyau ko muhallu shahid dan ya nuna muna hatta a ƙauye kenan ana me ana juma'a malam yace eh wannan dalili wannan hadisi dalili ne akan wanda suke cewa ba a juma'a a ƙauye akwai masu wannan ra'ayin binni ne ake juma'a a ƙauye ba a juma'a dalilin su kuma ƙauyukan da suke kewaye da madina ba a yi sallar juma'a ba ba a yi masallacin juma'a ba duka gangarowa suke su zo masallacin wa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine dalilin su to amma wannan hadisi ya nuna su wancan busu yi bane don suna ganin suna iya su zo a masallacin wa suna ganin su tsaya garin su su yi sallar juma'a sun yi makan su ne asara shi kwaɗayin lada ne sa suke zuwa masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga ƙauye حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ابن إدريس عن محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي أمامة بن سهل عن أبيه عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك وكان قائد أبيه me yake da suna abdurrahman ya kasance majayin ma'aifinsa ne ba'ada ma zahaba basaruhu bayan ganinsa ya tahi ka'ab yana ɗaya daga cikin sahabban da suka rasa idanunsu kamin su rasu an abihi daga ma'aifinsa ka'ab ibn malik ka'ab dan malik annahu kana idza sami'a nidaa ka'ab bin malik ya kasance idan ya ji kiran sallah yawmal jumu'a ranar jumu'a tarahama li as'ad ibn zurara yana yin at-tarahum at-tarahum shine kace rahimallahu fulan an gane da kyau ko misali da muka bude karatu mun ce Allah ya ji kan mai wannan masallacin kenan tarahamna lahu ay talabna ar-rahmata lahu kinan shi ne tarahama li as'ada bin zurara sai ya ce rahimallahu as'ada bin zurara Allah ya ji gan as'ad bin zurara da ya ji an yi kiran sallah sai ya ce haka nan fa qultu lahu sai na ce masa idza sami'ta an-nida'a tarahamta li as'ada bin zurara naga duk in ka ji kiran sallah na juma'a kana neman gafara ga as'ad bin zurara qala yace li annahu awwalu man jama'a bina fi hazmin nabiti abin da yasa nake neman masa gahora dan shine farkon wanda ya fara yi muna juma'a a wani gari ko a wani wuri da ake cema hazmun nabit min harrati bani bayada a me yake da suna hawa na hai na bani bayada abinda ake cema harra iya ardun ta'aluhu hijara shine wurin da bakaken duwatsu suke akai kaman tudu mu a yanzu zamu cewa tudu ko za a cewa hayi idan ka je buza ina yan buza ba dan buza ba nake amma dai da'awa ta kai mu mun hau kororo da da sassoko da da abin da ya kama da haka akwai hayi akwai mi akwai kware to hayi su shi suke ce ma harra yace min harrati bani bayada a hayi na mutanen bani bayada fi naqi'in a wajen naqiya naqiya shine inda ruwa suke kwantawa ana iya cewa korama ko ko tabki kenan a cikin naqi ma'ana wajen makwantar ruwa yuqalu lahu wanda wannan makwantar ruwa ana ce mata naqiul khadimat ana ce mata qoramal khadimat qultu sai nace kam antum yawma idin to lokacin da kuka yi wannan juma'ar kun kai adadin mutun nawa qala sai yace 40 mun kai mutun 40 ana gane da kyau ko jayyid wannan hadisin shine dalilin maluman shafi'iyya da suka ce sallar juma'a ba ta shar'antuwa sai ga mutum arba'in zuwa sama ana gane da kyau ko wannan hadisi na daga cikin dalilinsu su a ra'ayinsu sallar juma'a sai an kai arba'in zuwa sama za a iya yin za a iya sallar juma'a to amma gaskiya magana ce wadda take ba ta da inganci domin da aka ce mutum arba'in a nan ai ba an ce ba dole sai mutum arba'in ko ba yana nuna ba da su kai arba'in ba za su yi ba ba za su yi sallar ba akwai wanda suka ce mutum talatin kasa-kasa akwai wanda suka ce mutum hudu kasa-kasa akwai wanda suka ce mutum uku akwai wanda suka ce a'a jam'i kamar yadda kowace sallah jam'i mutum biyu ke farawa to haka ita ma sallar juma'a har mutum biyu suna iya su yi ne suna iya su yi sallar juma'a akwai masu wannan ra'ayin wallahu ta'ala alam ma dai a takaice sunna karara babu inda aka bayyana ga adadin da ake iya me ake iya juma'a wannan shine kenan na'am a takaicen uwa masu girma wannan hadisan suna nuna muna kenan hatta kauye ko mu ce zango suna iya su shirye sallar su ta me su shirye sallar su sallar su me yake da suna ta juma'a malam ya ce babu idha wafaka yawmul jumu'ati yawma idin babu mai bayani akan idan ranar juma'a ta yi daidai da ranar idi ranar juma'a kuma ya kasance ranar nan ce idi to ya za a yi shekara mai da suna irin abin da duk shekara sai an yi rikici a kai ko amma haga wanda ya so ne ke sa kan shi rikici wanda ya so shi ne ke sa kan shi rikici ana gane da ke ko حدثنا زاكو غني ابن ده يسا نتي هكا حدثنا محمد بن كثير اخبرنا اسرائيل اسرائيل يا بامو لاباري wannan sunan ban ji ana sanya shi ba ban taba jin mai suna Isra'il ba a raya wannan sunan Isra'il an gane da kyau ko wani zai ce kai ka azo a ce mishi Isra'il ba in kace in ka sama danka Isra'il kai ai da niyya zakai waye Isra'il asali annabi yaqub alaihi salam shine Isra'il su ne banu isra'il ai banu yaqub an gane da kyau ko amma dai kuma in kana shakka to kakka sashe ya alkhairi ka a zo ana yakin in ana yakin Palestine da Isra'il ai ta a me yake da suna ai ta hararan danka wannan shine kenan akwai wani suna da muka wuce shi ma suna mai kyau Tariq shi ma sunan sahabi ne kun gani amma ban shi ana yawan sashi ba Tariq an gane da kyau ko akwai wani suna da nake yan bariki na sawa tarik ramadan ji ban san me suke nishi da wannan suna ba wani malami ne a france a europe shi ke da wannan sunan to sai suna sa sai suna sa madiyansu wannan sunan tarik tarik ramadan in ka ce ramadan ba laihi in ka ce tarik shi ma ba laihi suna ne amma a hada biyu an gane ko to sunan dan wani da uban wani ne kasa wuri guda ala gane da kyau ko wannan shine kenan kenan tariq ka zabi tariq ko kuma ka zabi ramadan kin raba su ake yi yace isra'il ya ba mu labari kuma kun ga isra'il tabi'i ne kuma حدثنا عثمان بن المغيرة عن إياس بن أبي رملة الشامي قال شهدت معاوية بن أبي سفيان yace na ga muawiya dan abu sufyan wa huwa yasalu zaid ibn arqam yana tambayar zaid bin arqam qala yace ashahidta ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama idain ijtama'a fi yawmin shin ka taba halartan a lokacin manzo Allah ka taba halartar idi da ta hadu da juma'a a rana guda qala na'am yace eh qala yace kaifa sana'a to da haka ta kasance ya manzon Allah yayi qala yace sallal ida manzon Allah ya sallaci idi sun marakhasa fil jumu'ati sannan sai ya sauki game da juma'a faƙala sai ya ce man sha'a an yi salli ya falyusalli wanda ya so ya yi salla to ya yi salla aka ce sun marakhasa fi maza fil jumu'ati ya yi sauki game da ni jumu'a jumu'a aka ce in ba kai juma'a ba me yake akan ka azhar idza ta'azzara al-aslu yusaru ila albadal ba ku rike wannan ka'idar ba idan ba a yi asali ba sai a koma gami ga mamayinsa asali shine kai arwalla to babu ruwan arwalla shikenan sai a ce babu sallah ya za a yi taimama za a yi idza ta'azzara al-aslu yusaru ila albadal ana gane da kyau ko ka rasa kudin aure amma kana da kudin sayan koyanga kana da kudin sayan baiwa wannan a zamanin da muke sai ka sai baiwa kai ta me yake da suna kai ta lallabawa wannan shine kenan yanzu kun babu sai azumi ko ka rasa kudin aure sai kai ta ka kama azumi ke ta yi idza ta'azzara al-aslu yusaru ila al-badl ana gane da ke ko baka so ka tai juma'a ranar idi to sai kai mi sai kai azhar idza ta'azzara al-aslu yusaru yusaru ila albadl wannan shine kenan kuma wannan rahusar ta shahi kawai ne wanda ya samu mi sallar idi wanda bai samu sallar idi ba dole sai ya zo yayi mi dole sai yayi juma'a domin in baka yi juma'a ba to kai bi babu ne aihuwar guzuma uwa kwance ya kwance kai bi babu ne ba uwa ba riba ana gane da kyau ko wannan shine kenan حدثنا محمد بن طريف البجلي حدثنا أصبات عن الأعمش عن أطاء بن أبي رباح قال صلى بنا ابن الزبير ابن الزبير يامن صلى في يوم عيد أرانا وتأيدي في يوم جمعة دتيدي درانا الجمعة أول النهار فرقا إني ثم رحنا إلى الجمعة bayan mun da marece sai muka je zuwa juma'a bayan sallar idi shine ma'anan sun maruhna ila juma'a bayan an yi sallar idi da marece sai muka je juma'a falam ya khuruj ilaina sai zubair ibn zubair bai hito muna ba a wajen sallah fa sallaina wahdanan sai muka yi sallah mu kadai wa kana ibn abbas bi ta'if ibn abbas a lokacin ya kasance yana a ta'if falamma kadima lokacin da ya dawo zakarna zalika lahu sai muka ambata masa ga ha abinda ibn zubair yayi bai hito sallar jumu'a ba fa qala sai ce asaba sunnata ya samu sunna wannan hadisin tafarrada bihi yake da suna abu dawud abi dawud haddathana yahya ibn khalaf wannan hadisin akwai kura sosai a tattare da shi bari mu kare na biyun duk abin gakin su guda haddathana yahya ibn khalaf haddathana abu asim an ibn jurayj qala qala ata'un ijtama'a yawm jumu'atin wa yawm fitrin ranar juma'a da ranar sallah karama sun haɗu a rana guda ala ahdi ibn zubair a zamanin ibn zubair faƙala sai ya ce idani shtama'a fi yaumin wahidin idi guda biyu sun haɗu a rana guda fa jama'ahuma jami'an sai ya haɗa su gaba ɗayansu fa sallahuma raka'ataini sai ya sallace su raka'a guda biyu bukratan da sahi lam yazid alaihima kuma bai ƙara wata sallah akan wa'annan raka'o'in guda biyu ba da yayi hatta sallal asra har sai da yayi mi har sai da yayi sallal asar wannan shine dalilin wa'anda suka ce ba azhar ba juma'a yanda na hodi haka suke hodi ana gane da kyau ko wannan sallan ma haka akai ba azhar ba juma'a ana ta ihu ba azhar ba juma'a ana gane da ke ko ga dalilinsu wannan aikin wane ne wane ne aka ce bai azhar ba kun bai juma'a kin ba manzo Allah ne aka ce bai haka ba wa aka ce yayi haka zubair wa khairul huda huda muhammadin ko sallallahu alaihi wasallam sahabi yakan iya yi abu wanda ya saba mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ya kasance ijtihadin shi ne ijtihadin sahabi kuma ba ko shi ba ko da shi ake karbar sa ba qaulus sahabi hujja fi ma la majal lil ra'yi fihi kenan qaulus sahabi hujja fi ma yadkhulu fihi al-ijtihad maganar sahabi hujja ce a cikin abinda akwai ijtihadi amma abinda babu ijtihadi ba a magana ba a aiki da mi kullun yu'khadhu minhu wa yuraddu illa sahibi hadha al-qabr kama qala al-imam malik kowa ana karban maganar sa wataran wataran kuma a yi watsi da ita in ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam to dalilinsu shi ne aikin ibn zubair shi bai yi sallan juma'a ba kuma bai yi sallar azahar ba ran da aka yi mi ran da aka yi idi to bari mu ji shi ga yanda manzon Allah ya yi حدثنا محمد بن المصفى وعمر بن حفص الوصابي المعنى قال حدثنا بقية حدثنا شعبة عن المغيرة الضبي عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال دقا منظر الله لليشيات قد اجتمع في يومكم هذا عيدان حقيقة أولا ينناكو إيدي قدابي سنهدو فمن شاء أجزاءه من الجمعة to duk wanda ya so wannan sallar idin da ya ta wadatar masa daga juma'a wa inna mujammi'una amma mu dai kan mu muhammadawa to za mu yi sallar juma'a kala umaru an shu'ba umar ya ce daga shu'ba kuma za ku yi juma'ar ko kuma a'a satujammi'una amsa ba zai samu na amsa tabqauna fi manazilikum ku ba da amsa za ku yi juma'a ko kuma za ku zauna a gida mu dai za mu yi koyi da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma duk shekara haka muke yi ko da juma'a da idi sun haɗu za mu zo juma'a mu yi sallah domin haka manzon allah yi sauki ne aka yi in ka in ka gada maka karba in ba gada maka karba ba wannan shine dalilin da yake nuna maka cewa ashe ba ko da yaushe bane aiki da rahusa ya hini ya falala ana gane da kyau ko domin akwai hadisin da manzon allah yake cewa inna allaha yuhibbu an yu'ta rukhasahu kama yuhibbu an yu'ta azaimahu Allah yana son in yi sauki a karbi saukin sa kamar yanda yake so in yi tilasta ayi ayi abu ayi shi to hadha alhadith laysa ala itlaqihi domin da a ce wannan da a ce wannan hadisin a ko ina yana aiki to da tabbas manzon Allah da ba zai yi ba da ba zai yi juma'a ba don saboda rishin yin juma'ar shi ne aiki da mi shi ne aiki da mi shi ne aiki da rahusa shi ne aiki da sauki kenan ba ko da yaushe aiki da rahusa yake mi ba yake zamantowa mafifici inda aiki da rahusa yake zamantowa mafifici idan ya kasance rishin yin rahusar zai sa maka tsanani zai sa maka mashakka an gane da kyau ku to a wani lokacin alharaju marfu'un anil umma akwai riwaya da ma ta nuna cewa dalilin da ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi musu wannan maganar yace musu duk wanda yake so ba sai ya komo juma'a ba dan saboda lokacin manzon Allah a juma'a da idi mutanen ƙauyukan da suke Madina gaba ɗayansu suna zuwa idi idan aka ce su zo idi kuma su koma in an jima su dawo juma'a akwai tsanani ko ba tsanani akwai tsanani sai manzon Allah yace to ku an sauka muku tsaya a gidajenku ba dole ba sai kun mi ba dole ba sai kun zo dan mi ras'an lil mashaqqa yuridu Allahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra amma kai ga wanda masallacin juma'a yalla ma liman na hudu ba kai keme me kace ba zaka zo hudu ba ba ana gane da kyau ko wannan shine kenan kenan sai an rika sara ana dubin bakin mi ana dubin bakin gatari wannan shine muhimmancin alfiqhu fil ibada shine muhimmancin fikihu a addini idan kana fikihu to zaka ga ibadar ka tana albarka malam yace babu ma yuqra'u fi salati as-subhi yawm al-jum'a kinan daga yau duk wanda suka saba yawan tambaye tambaye a ranar juma'a in ta haru da idi dan Allah ku shaha mana lahiya ana gane da kyau ko ya zamanto a yau an hudda ma kowa wata shakka in ma shakkar ba ta huta ba to kai abin da kai ka ganin shi ya dacewa babu ma yuqra'u fi salati subhi yawm al-jum'a babin da yazo game da abin da ake karantawa a sallar jumu'a a sallar asuba ta ranar jumu'a asuba ta jiya domin yau a cikin mi muke asabar muke ko a kun gane karatun kenan kenan asuba da ta wuce abin da ake so a karanta حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن مخول بن راشد عن مسلم عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر من ظن الله يا كسنتينا كرنتاوا أسلر أصبا يوم الجمعة رانا جمعة تنزيل السجدة سورة السجدة وهل أتى على الإنسان حين من الدهر ده هل أتى على الإنسان حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة عن مخول بإسناده ومعناه وزاد يا رويت wannan hadisin da isnadin sa da ma'anansa amma shi ya ƙara a cikin tasa fi salatil jumu'ati ita kuma a sallar jumu'a yana karanta suratul jumu'a wa idza jaa wa idza jaa'aka almunafiquna suratul jumu'a da idza jaa'aka almunafiqun wannan hadisi dalili ne akan ka'idar malaman ulumul qur'an da suke cewa fawatihus suwari asma'ul laha fawatihus suwari asma'ul laha an gane ma'anan wannan horkon sura sunan suran ne don haka dan mutum ya ce maka kai ni ni in na fataha na nake an gane ko ka tambaye sa kai wace sura kake a makaranta sai ce maka inna fataha na nake kada ka masa dariya ya hodi daidai an gane ko domin fawatihu suwari asma'ul laha in kuma yace maka suratul fathi yake daidai ne ko ba daidai bane shi ma daidai ne kenan farkon sura sunan sura babu lahida an tambaye ka wace sura kake sai ka ka zano farkon sura amma yana da kyau shi ma a rika sara ana dubin bakin gatari yanzu an ce ma ta sura kake sai kace hamim nake to wace hamim kake a ta farko kake ko ta karshe kake an gane da kyau ko to in ma ta farkon ta in an kamo daga sama ko in an kamo daga ƙasa ka ganin kana buƙatan kai tafsili ko wannan shine kenan alif lam mim nake to wace ciki hasiban nasu ko kuma zalikal kitabu ko Allahu la ilaha wannan shine kenan kenan ba jahilci bane lokacin muna yara in mutum ya ce ga in aka tambayi mutum surar da yake in ya faɗi harkon surar sai mu mushi dariya mu ce bai ma san sunan surar da yake ba an gane ko misali an taba sura sai ce tabaraka nake yana nufin wace sura suratul mulk sai mutum tsire dare muke kaji jahili bai ma san sunan surar da yake ba to alhali hausa suka ce karamin sani hukumi ne wannan shine kenan babul lubsi lil juma'a takaice dai wannan hadisin yana nuna sunna ce a asubar juma'a a karanta suratu sajada da hal'ata alal insan sunna ce a ranar juma'a a sallar juma'a a karanta suratul juma'a da wace sura da suratul munafiqun an gane da kyau ko a ba sallar asuba ba sallar juma'a dai sallar juma'ar ana karanta juma'a da munafiqun kamar yadda kuma ana karanta a'la da mi da a'a da gashiya sabbi da hal'ata ka ko to kenan mu yi mu yi na yarinta sabbi da hal'ata ka ana karanta su a sallar juma'a su kuma asuba ta juma'a ita ce ake karanta sajada da mi da hal'ata alal insani kinan nan kaka ce hal'ata hal'ata alal insani malamai suka ce hikimar karanta su shine sun kumshi bayanin tashin alkiyama da kuma asalin halittar dan adam wanda dan adam an halice sa ne a wace rana a ranar juma'a kiyama ita kuma za ta tashi a wace rana babul lubsi lil juma'a babu mai bayani akan wanka domin zuwa juma'a حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رأى حلة سيراء عمر بن الخطاب ياغا حلة da larabci da aka ce hulla shine abin da zai tufasar da kai daga sama har zuwa ƙasa riga da wando ana ce musu hulla zane da bance ana ce musu mi ana ce musu hulla kenan ya ga wani kwamfile larabci shi kuma wanga faransai ne da hausa mai za a cewa a ce tuhahi dai kawai a huta ko to ya ga wasu tuhahi sira'a na nau'in hariri da ake ce ma sira nau'i ne na harir ake ce ma sira ya'ani tuba'u inda babil masjid yana nuhin ana sai da wannan kayan a kohar a kohar masallaci kun ga tun zamanin sahabbai ma ana talla ami a kohar masallaci فقال يا رسول الله سيتي يا مأيكين الله لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة ina ma da a ce ka sai wannan rigar ka rika sanya ta a ranar juma'a walil wafdi da kuma alwafd ai alwafd ma'ana wasu jama'a wasu baki na jama'a idan qadimu alayka idan suka zo maka fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah yace masa innama yalbasu hadhihi man la khalaqa lahu fil akhirah ai ba wanda yake sa wannan tufafin na hariri sai waɗanda ba su da rabo a lahira ana gane da kyau ko domin hariri haramun ne gawa ga maza hurrima li zukuri ummati wa uhilla li inasiha an halatta shi ga mata amma an haramta shi ga maza sun maja'at rasulallahi sallallahu alaihi wasallama minha hulalun sai wasu tufafi suka zo suka aka yi ma manzon Allah kyautar irin waɗannan tufafin na haririkin fa'a'ata Umar ibn al-Khattab minha hullatun hullatan sai manzon Allah ya ba Umar dan Khattab kwamfule guda ma'ana tufafi guda daga cikin wannan tufafin faqala Umar sai Umar yace ka sautani ha ya rasulullahi ya manzon Allah ka mini kyautar wannan tufafin wa qad qulta fi hullati ataridin ma qulta alhali kuma kace a kayan atarid ma'ana kayan nan na hariri a ran nan kace abinda kace a ran nan kace wanda yake sa su shine wanda bai da rabo a lahira ma'ana kace tufafin kahurai ne kuma ni ma ka bani su fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah yace masa inni lam akusuka hali talbisaha ai ni ban baka su ba dan saboda ka sa su ana gane da kyau ko fa kasaha umaru akhallahu mushrikan bi makkah sai umar ya yi kyautar wa'annan kayan ga wani ɗan uwansa da yake a makka an gane wannan hadisin bari mu ida sai mu sai mu yi dogon bayani haddasana ahmad ibn salih haddasana ibn wahb akhbarani yunus wa amr ibn al-harith an ibn shihab an salim an abihi qala wajada umar ibn al-khattab hullata istabraqin tuba'u bis-suqi umar ya ga wata riga ta istabraq ma'ana min sundusin wa istabrakin ya zo a cikin alkur'ani ko dukan shi nau'i ne na harir ya ga wasu tufafi na harir tuba'u bi suqi da ake saidawa a kasuwa ma'ana kasuwar da take bakin masallaci fa akhadha fa ata biha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ya ɗauki wannan kayan ya zo da su wajen manzon Allah faƙala sai ce ibta a hadihi ka sai wannan tajammal biha lil'idi wa lilwafdi don ka rika cin ado da ita a ranar idi da kuma in za ka yi manyan baƙi sun masakal hadisa sannan sai kwararo irin wancan hadisin wal awwalu atam sai dai wancan hadisin na farkon ya hicika yanda wannan hadisin yake shine an sabko daga sallar juma'a ne sai Umar ya biyo bakin kowar masallaci sai ya isko masu talla kinan ba lahi ka rika zuwa masallaci da kayanka an kare sallah ka ka girka can waje mu ma sai mu fara yin haka nan sako kayan tallan mu cikin mota ayan hota dun mai sai ya sai wannan shine to da umar ya ga wata riga ana saidawa ta birge sa sai ce ya manzon Allah da ya ɗauko wannan riga ce manzon Allah da ka sai wannan rigar dan ka rika cin ado idan manyan baki za su zo maka da kuma ranar juma'a da ranar idi anan manzon Allah bai masa inkarin haka ba abin da ya masa inkari sai ce masa ai wannan tufafin tufafin kahurai ne domin haramun ne maza musulmai su sanya mi su sanya hariri kun ga anan manzon Allah ba yayi inkarin sa sabin kaya bane ko kaya masu kyau a ranar Idi da kuma me da kuma tarbin manyan mutane da ran Juma'a Harir baka san Harir ba Harir suna ce masa suwa da turanci ko suwa ko da turanci lusuwa to da da Hausa me ake ce masa ha hariri dai suke cewa ko to wasu kaya ne wanda tsutsa ke yin su an gane ko wasu tsutsotsi ne ke yin su tufafi ne wanda suke masu laushi in kana sanye da su sai ka ji kaman zigidir kake an gane da kyau ko sai ka ji kaman wata kankara ce aka azama ga jikinka don saboda laushinsu kuma suna kyalkyali suna ɗaukan idanu da an ga mutum da su to an san ba karami bane ana ganiya da kyau ko to wannan su ne ake ce ma hariri a yanzu mafi yawanci ba natural bane ke da kwai an gaye da kyau ko me kishiyar natural a artificial ne yanzu ko to yanzu yanzu kerawar hannun mutane ce ke da kwai mafi yawanci ana samun su amma kaɗan ne ake samu mafi yawanci kerawar hannu ce kwaikwayon wa'ancan ne wannan shine ake ce ba hariri daga cikin hikimar da ta sa aka hana su don saboda sanya su yana karawa mutum alfahari yanzu ba hariri ba ko wata yan gizina ka kaɗunka ran wani biki za ka je in kasa ta sai ka ji kamar kakata ka ƙasa ana gane ya nake ko kana ƙozo kana ƙarawa wannan shi ne kenan to shi to in hariri kasa gaba ɗaya ne ma ana gane da kyau ko don kana sanye da su in mutum ya maka izgili sai ka ce kai wannan ya sai maka gida fa tufafin da nake saya sun yi maka gida don tsada ke gare su to shi yasa aka hana sanya su su matan an halatta su sa don saboda me yake da suna su dama aw man yunashu fil hilyati wa huwa fil khisam ghayr mubin su dama dan haka aka halice su su zamna gida su ci ado su yi maka bando an gane da kyau ko a yaza guda ɗaya saman guda ka shigo ka kalla ka yi murmushi ko gafarce ne tuzurai a takaice dai wannan hadisin yana nuna mustahabbi ne a ranar idi da ran juma'a mutum ya rika cin ado in Allah ya maka ni'ima an gane da kyau ko kai kokari duk ran juma'a ka sa kaya masu kyau ko ka sa kaya tsadaddi ka sa masu kyau in ma Allah ya maka ni'ima kai duk juma'a ma ba da hi kai ni kai sabon dinki in Allah ya yi abun insha Allah durin juma'a sai na yi sabon dinki Allah gane da kyau ko ba laihi bane Allah ya ce wa amma bi ni'mati rabbika fa haddith wata rana manzo Allah ya ga wani mutum a cikin kaya sai a hankali kun manzo Allah ya san mutum ne mai arziki sai ya ce masa menene sana'arka ya masa tambaya ne ba dan bai sani ba dan ya gaya masa ne sai ya faɗa masa arzikinsa sai manzo Allah yake masa kuma kake hitowa a cikin wannan kamar inna Allah yuhibbu an yara athara ni'amatihi ala abdihi aw kama qala sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah yake masa Allah yana so in yama mutun ni'ima ya gami ya ga alamar wannan ni'imar a tattare da shi kenan ba kowa ba kai da ci da sha da ka ka dawa ma kan kacewa sai ka ci ado ana nuhin wanda su yanzu sun wuce zancen abinci ana gane da kyau ko su bayyana ni'ima da Allah ya musu wannan ba lahi bane amma ba tare da alfahari ba da me da nuna isa inna tawadu'a min khisalil muttaqi wa bihi at-taqiyya ila al-ma'ali yartaqi daga cikin ɗabi'ar mutanen kirki kankan da kai komi arzikin su komi irin kayan da suke a sanye da su wallahu ta'ala a'lam malai ce haddathana ahmad ibn salih haddathana ibn wahb أخبرني يونس وعمر أن يحيى بن سعيد الأنصاري حدثه أن محمد بن يحيى ابن حبان حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما على أحدكم إن وجد ميكي أكنكو إذن يسامو أو ما على شكر راويني أو ما على أحدكم إن وجدتم ويشمي وانا أبني أكمتم إن وجدتم إذن كن سامو shin wani abu ne akan mutum idan ya samu an yattakhidha thawbaini ya riki tufafi guda biyu li yawmil juma'ati dan saboda kawai zuwa juma'a siwa thawbai mihnatihi banda kayan da yake zuwa wajen aiki da su ana gane da kyau ko wannan manzo Allah ya faɗe shi ne ga musamman 'yan kasuwa wanda daga kasuwa daga wajen hirɗansu daga wajen a gyaran motunansu daga wajen kaza za su zo da kayansu dukun dukun a masallaci sai manzo Allah ya ce musu me zai rage muku don kun samu su tufafi guda biyu ku aje wanda su kawai don zuwa juma'a ne bayan tufafin da kuke zuwa wajen aiki da su ana gane da kyau ko kamar nan ana ce masa al-istifhami at-tawbihi ma'ana tambaya ce ta nuna aibin abin da suka yi ma'ana na zuwa da kayan kayan da suke aiki da su na dukun dukun mala yace qala amrun amr yace wa akhbarani ibnu abi habibin an musa ibn sa'd an ibn habbana an ibn salam daga ibn salam ga wani suna shi ma salam shi ma suna ne mai kyau ana ce ma ana iya sama da suna salam an gane ko salamun qaulan min rabbir rahim ko kinan me yake da suna akwai shi alqur'ani suna ne kuma mai kyau assalamu islam shi ma daban ne islam kenan musuluncin gaba ɗaya don ana iya sawa salam ban taba jin mai wannan sunan ba salam akwai salamu salami a wanga baya da ma'ana a larabci baya da ma'ana salami sai dai abdussalam ko yawwa to salamu wani zai ce inda samu ɗana salam kakanni za su cewa salamu kusan kakanni akwai bata suna ko wata nan saboda kakanni ka guji sa wani suna in ba haka ba sai haushi ya kashe ka in ka sama ɗanka wani suna ka ji yadda zulkar laini ka ji an jirkice sunan ko suna abu kaza abu kaza sai ka ji an juye shi an ce abdu da abin da ya kamata haka duka wannan abubuwa ya kamata a ce an kiyaye inda kuna da kakanni masu jirkice suna to a kiyaye a sa sunan da suka iya faɗi da a kwashe lahiya annahu sami a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya kulu zalika alal mimbar ibn salam ya ji manzon Allah yana faɗin wannan akan mimbari qala abu daud wa rawahu wahab ibn jarir an abihi an yahya ibn ayyuba an yazid ibn abi habib an musa ibn sa'd an yusufa bin abdullah bin salam an annabi sallallahu alaihi wasallam a takaicen uwa masu girma wannan babin yana nuna muna ana so a ranar juma'a a kini a ci ado amma mu ba a cin ado sai in za a je wani taro ba a cin ado sai in ana da wani randevu an gane da kyau ko amma juma'a wata tsohon riga ce kullum ita ce yake jayowa ya rataya ana gane da kyau ko wannan kuskure ne wannan yana daga cikin rishin girmama Allah inda nan kake yi sosai Allah ya ce ya bani adama khudhu zinatakum inda kulli masjidin ku suturta kawarku ku suturta azina anan al'aura amma a wata fasara ana bashi duka ana iya bashi muke suna ma'anan mutum ya ci ado lokacin da zai zo mi zai zo a masallaci musamman kuma a wace rana a ranar juma'a wallahu ta'ala alam mala yace babu babu tahalluq yawm al-jum'ati qabla as-salah babu mai bayani akan at-tahalluq abinda ake cewa at-tahalluq huwa huwa al-ijtima'u lil mudarasati wat ta'allum ko kuma wat ta'lim shine haduwan mutane domin koyo ko koyarwa kenan babu mai bayanin karatu tattaruwa domin yin karatu ranar juma'a qabla salati kamin ayi sallar حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم daga kakansa ana nuhin abdullahi bin amru daga kakansa abdullahi bin amru na ha'ani shira'i wal bai'i fil masjid ya ce manzon Allah ya hana saye da sayarwa a cikin masallaci wa an tun shada fihi dallatun da kuma a yi shelar abun da ya ɓace jama'a dabba ta kaza ta ɓace ko kilaluwa na sun ɓace a'a ka bari in an gani sai a baka ko kuma ka koma can bakin masallaci jama'a na yadda ke ne duk wanda ya gani nawa ne ana gane da kyau ko amma cikin masallaci ba a shela wannan kuskure ne wa an yunshada fihi shi'run da kuma ayi waka a ciki waka wani ce kun san akwai waka akwai me akwai waƙe ana gane da kyau ko to yanzu ma kafin mu fara karatu mun yi waƙe ba waƙa ba ce muka yi ana gane da ke ko ya tabbata ma a hadisi hassan yana karanta ma manzon Allah waƙe yana yaban manzon Allah da kuma yaban rindunoni in za su je wajen yaƙi kuma a cikin masallaci kenan sai nuna waƙen waƙa aka hana ma'ana waƙa wadda ba ta da ma'ana ba ta da alaka da addini wa naha anit tahalluqi qabla salati yawm al-jum'a kuma yayi hani akan tattaruwa don karatu kamin juma'a a ranar juma'a ina masu ikirarin su sun san addini kuma wai dan an ce a ba da hutu a ranar juma'a wai suna ganin har ma wani wai tunanin shi shi abin kwarai ne yake yi a nigeria na ga wannan akwai wani gari da ake ce ma kaduna ko in ce wata jiha wadda sananna ce sosai gwamnan da ya wuce ya sa ranar juma'a tana daga cikin weekend juma'a da asabar ko juma'a da lahadi su ne mi juma'a da, da, da asabar da lahadi su ne ranakun hutu aka samu wasu masu ɗimin ƙirji ai musulunci ma baya da ranar hutu ana gane da kyau ko da Allah wanda ya fahimci wannan hadisin zai faɗi haka nan manzo Allah ya hana ayi karatu a tattaru dan ayi karatu a wace rana a ranar juma'a amma kamin juma'a bayan juma'a ne aka ce fa'iza ƙudiyatis salatu fantashiru fil ard bayan sallar juma'a ba laihi amma kamin juma'a manzan Allah ya hana wannan nahyu tanzihin ne ba nahyu meke da suna nahyu karaha ne ba nahyu meke da suna haramin ba ana gane da ko hani ne na karhanci makruhi ne kenan don haka idan aka samu gwamnati da ta sa hutu a ranar juma'a wallahi za mu ce ta yi abin kwarai domin karatun da ake zuwa kamin juma'a ake shigo bayan juma'a inda bayan juma'a ake sai mu ce bayan juma'a ya babu wani lahiya sa karatu amma kamin juma'a ne shine mi shine sunna ana gane da kyau ko wanda kuma ya kamata a ce kasashen musulmai ana haka misali mu a jami'a ta musulunci duk da kun ga kasar Niger ce ranakun hutu juma'a ne da mi juma'a da asabar ba alhamis ba juma'a da asabar a kasashen larabawa wanda suke suka damu da addini su kuma alhamis da ne alhamis da juma'a kamar saudiya wannan tsari ne mai kyau da ya kamata a ce don girmama ranar juma'a an yi haka an kare sallah to kowa ya je sha'aninsa kenan dai a takaice ko karatun addini ma wai an ce kada a yi kada a taro a yi balantana ne balantana na duniya wannan shine kenan babun fitikhadil mimbar amma wannan a taro a yi ne amma kai kaɗai ka zamna kai muraja'an ka babu ne don ba a ce ma karatu a tahalluk sai in an zamna an taru daga mutum uku zuwa sama mutum biyu su ma ba a ce musu haka na'am babun fitikhadil mimbar babu mai bayani game da rikon mimbari a juma'a حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري القرشي حدثني أبو حازم بن دينار أن رجالا أتوا سهل بن سعد الساعدي وقد امتروا في المنبر وسمتاني سنزو أوجن سهل بن سعد سنا قردما جمدا منبر منظن الله من معوده daga wani icce ne aka yi sa daga wani katako ne aka yi sa fasa'aluhu an dalika sai suka tambaye shi game da wannan faƙala sai ya ce wallahi inni la'arifu mimma huwa da yake shi sahabin manzo Allah ne sai ce na rantse da Allah ni na san daga wani icce ne aka yi wannan mimbarin wala kadra aituhu awwala yawmin wudi'a kuma na ga mimbarin ranar farko da aka dora sa wa awwala yawmin jalasa alaihi kuma ranar farko da ya zamna a kansa wannan shi ake ce magani ya kori shi laisal khabru kal muayyana ko wannan shine kenan yace na ga manzon Allah ranar da aka kawo mimbarin a radda ya fara zama a kansa ga kuma yanda aka yi aka samu mimbarin arsala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ila fulanatan manzon Allah ya tura zuwa ga wance imra'a wata mata ce kad sammaha sahlun sahal ya gayi sunanta amma ni na manta kun ji adalcin mi malaman hadisi duk abinda suka manta sun ce na manta ya ce an murri gulamaki annajjar akan cewa ki umurci yaranki menize shi ne annajjar da hausa mai ake cewa menize kafinta ba yau turanci ne yau na san turanci ne kafinta to mai sassaƙe sassaƙe ko an gane ko in babu kusan ya shi a cikin dictionary kin hausa ai haka ne ake yi mai sassake-sassake domin kafinta hau ba sai irin na zamani ba yanzu hatta wanda suke yin kujeru 'yan kujeru nan da ake zamnawa a larabci ana ce musu najjar ana ce musu kafinta duk wanda zai iya sarrafa icce ana ce masa mi ana ce masa najjar ana gane da kyau ko to masu sassake-sassake an ya amalali a awadan akan yayi mini wasu itace ajilisu alaihinna da zan zamna a kansu idan kallamtun nasa lokacin da zan ma mutane magana abin da yasa anan aka ce ba a ce hutuba ba dan akwai lokacin da ba hudubar juma'a bace amma manzon Allah zai sa akamin bari kuma ya haushi yayi ne yayi magana shi yasa yace idan kallamtun nasa kenan ba laihi bane dan saboda an yi wani taro sai a hiddo minbarin masallaci a zo a hau ai magana ko wani wa'azi a hau minbari da abin da ya kama da haka duka manzon Allah yana yi fa'amaratu sai wannan matar ta umarci wannan yaron nata fa'amilaha sai wannan abun wannan mimbarin min tarfa ilgaba daga iccen da ake ce ma tarfa algaba sunan wani wuri ne da yake a madina da ya shahara da itace masu yawa kenan sai ya yi wannan mimbarin da iccen tarfa da yake a gaba sun maja biha sannan sai ya zuma manzon Allah da wannan mimbarin fa arsalatu ila annabi sallallahu alaihi wasallam sai ta tu sai ta tura ma manzon Allah wannan mimbarin fa amara biha sai ya umurci wannan mimbarin fa wudi'at hahuna sai aka aje mimbarin anan domin yana musu magana ne a cikin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fara'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam salla alaiha sai naga manzon Allah yayi sallah akan mimbarin wa kabbara alaiha kuma ya yi kabbara a kansa sun maraka a sannan ya yi ruku'i wa huwa alaiha yana a kansa sun manazalal kahkara sannan sai ya sabko da baya da baya fasaja da fi asulil mimbar sai ya zamna a asalin mimbari mana a ƙasan mimbarin asulu shai'i tahtahu kinan a ƙasan mimbari sun ma'ada bayan ya yi sujada a ƙasan mimbari sannan sai ya koma a kan mimbarin falamma faraga lokacin da ya ƙare akbala alan nasu ya fuskanto mutane faƙwala sai ce ayyuhan nasu ya ku mutane innama sana'atu hada abinda ya sa na yi wannan lita'atammu bi don saboda ku yi koyi da ni wa lita'allamu salati kuma don saboda ku koyi sallata حدثنا الحسن بن علي حدثنا أبو عاصم عن ابن أبي رواد النافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بدنا للي من ظن الله لوكة دجيكية كاماسا معنى يهوار ينوي قال له تميم دومين دا متن يا كي شكرا همسين تو girma yana sabko masa ana gane da kyau ko wannan shine kenan duk rejim kin da zaka yi sai dai kai tai sai dai a dan rage ana gane da kyau ko amma dai wannan nauyin sai an yi shi in dai Allah ya halice ka da shifawa da take mai da suna ba ta asali rishin nauyi ba yace ala attakhidhu laka minbaran shin bazan rikan maka minbari bazan yi kan maka minbari ba ya rasulullah ya ma'aikin Allah yajma'u aw yahmilu minbarin da zai dauke ka yahmilu izamaka minbarin da zai dauki zai dauki kasanka qala bala sai yace eh fattakhadha lahu minbaran sai yayi rikan ma manzon Allah ma'ana yayi ma manzon Allah minbari mirqataini ai za darajataini shine mirqataini minbari wanda yake da matattakala guda biyu wannan hadisin yanda yake shine asali manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a farko ba akan minbari yake hudu ba ba akan me yake hudu ba akan mi akan dutse ko farko akan dutse manzo Allah yake hudu ba sai da ƙarshe yasa a yi masa mimbari wanda ya zuma a meke da suna a hadisi dutsen lokacin da aka ɗauke shi aka maida shi a wajen masallaci manzo Allah ya koma yana sallah akan me ake ce masa akan wannan sabon mimbarin da aka masa manzo Allah na cikin hudu ba sai ya fara yin shasheka sai mutane suka fara yin shasheka kamar yadda ka san tukunya in tana ta hoso ana gane da kyau ko kamar yadda dai za a shirga ma yaro kashi a hana sa ihu zan ɗibga maka kashi kuma in hana ka kuka to in ka hana shuka ba za ka hana shisheka ba to sai aka ji ana shisheka ko da mutane suka leƙa su ga dutse ne ga yakin irin motsa wannan ma da ake hakan gai ana shisheka yana yi manzo Allah sai sabko daga kan mimbarin sai zo rungume wannan dutsen ya ba shi haƙuri ya shafa shi da manzo Allah ya komo akan mimbari sai yake musu kuka ne yake dan na sabka daga kansa da a ce ban ba su haƙuri ba da sai tashin alƙiyama yana wannan kukan da duk in mun je madina sai mun je sai mun je kallon dutse mai kuka ana gane da kyau ko amma idan muka gan sai zaman to muna wa'azi dutse na kuka dan saboda son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ina gani ina ga kai ina ga kai wanda aka halicci aljanna dan kai wanda kai ne ka ci amfanin manzon Allah fiye da kowa domin ta hanyar shi ke kasan me kasan musulunci nabiyun atana ba'da ya'sin wa fatratin min ar-rusuli wal awthan fil ardi tu'badu fa amsa sirajan mustaniran wa hadiya yaluhu kama laha as-saqil al-muhannadi فأنذرنا نارا وبشرنا جنة وعلمنا الإسلام فالله نحمد wannan shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ka kara mu son manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam so na hakika ne ba na cika baki ba a takeice dai wa masu girma hudu ba akan minbari sunna ce wasu ma malamai suna ganin wajibi ne hudu ba akan mi don ba a taba rawaito manzon Allah yayi sallah hudu ba yayi hudu ba ba akan mi ba ba akan minbari ba wallahu ta'ala a'lam a takaice dai mimbari sunna ce kuma daga cikin sunnan mimbari ya kasance yana da matattakala guda uku daya biyu ta ukun ya kasance ita ce za a zamnawa a kanta ana gane da kyau ko wannan shine kenan mala yace babu mawdu'il mimbar babu mai bayani ina ake dora mimbari حدثنا مخلد بن خالد حدثنا أبو عاصم أن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوى قال كان من كان بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يا كسانتي تسكانين منبر منزon Allah wa bainal ha'iti da kuma tsakanin gina ka kadiri mamarri shati kamar gurgudan wucewa ko kuma biyawa ta yar akuya ce ana gane da kyau ko abinda ake nihi shine minbari a koda yaushe ana kawo sa kusan gina kusan bango ba a kawo shi a tsakiyar masallaci nesa ga gina in an kusanto da shi ga gina kuma ya kasance an bar wata 'yan hanya tsakanin mimbarin da mimbarin da gina wannan shine abin da meke da suna yake nunawa hikima da ta sa ake yin mimbari malamai suka ce akwai hikimomi guda uku da yasa ake yin mimbari a juma'a hikima ta farko suka ce litahqiqi albalaghi litahqiqi albalagh don saboda a tabbatar da an isar domin in mutum yana akan abu wanda yake sama in yana magana sautinsa zai yi mi zai yi ɗaguwa hiye da yana mi yana a ƙasa wannan ita ce hikima ta farko hikima ta biyu ziyadatu sha'nul khafi shine don ƙara girmama al'amarin mai hudu ba ana gane da kyau ko don ƙara girma don ƙara al'amarin mu ma'ana don saboda mai hudu ba ya bambanta da me da sauran gama garin mutane idan da a ce misali karatun gama da muke idan da a ce nan zamanin ne nake wanda suke a can kusan koha ba za su ji da kyau ba bayan haka kuma me yake da suna ba za su ba abin muhimmanci yadda ya kamata ba yadda yadda ina sama ana kallona daga nesa na gaba shine ziyadatu huduru qalbil ma'mum dan saboda ƙara halarto da zuciyar mamu domin in kana sama mutane suna mi suna kallonka mun gani ko akan cewa me yake da suna kullama kasuratil hawasi fi ta'limi kullama tahaqqaqa ta'allum ka'ida ce ta malaman tarbiyya duk lokacin da aka samu ido da kunnuwa suna halartar karatu to karatu ya yi shiga hiye da a ce ɗaya daga cikinsu ne da a ce kallo ne kawai kuke baku saurare karatun je amfani da saurare ne kawai kuke baku a kallo to ba za ku mai da hankali da kyawu ba in aka samu duka biyun sai hankali ya ne sai hankali ya komo to wannan kenan kaɗan daga cikin hikima ta ne hikima ta yin mimbari a meke da suna a ranar juma'a wannan da yake nuna mana duk abin da ka ga addini an yi to akwai hikimar da ta sa ake yin sa wallahu ta'ala a'lam in wa masu girma akwai sanarwa guda biyu sanarwa ta farko shine gobe in Allah ya kai mu a sabon masallacin mu na markazul iman wanda yake a nan hanyar gidan albade kamin a kai rumfon turare akwai filan ma wanda muka yi a wannan juma'ar wanda suke kalli filankin suna iskai kansu muna da wa'azi a gobe insha Allah akwai manyan malumai da muka gayyata a masallacin akwai doktor kabir yunus da kuma sheikh faisal shu'aib sheikh faisal abdulrazak za su gabatar mana da muhadara a can kuma musamman a bisa kan al'imanu bain al-madahibi al-islamiyya ko al-firqi al-islamiyya ma'ana dai za ta kasance ne akan aqida muhadara za ta kasance bayan magriba kai sai insha Allah kenan mun gayyaci jama'a kowa da kowa sai sanarwa ta biyu kuma za mu sanya za mu buɗe halka ta karatun aƙida da tauhidi a masallacinmu da yake sonisi masallaci na na kamsu salawat domin akwai masallaci na na kamsu salawat wanda nake ba da sallah a ciki tun nake da suna tun da jima tun lokacin da na zo a yamai to can za mu buɗe halka wanda a da can muke yin tafsiri za mu buɗe halka ta karatun aƙida za mu fara da littafin usulul salata duk littafin da muka kare in za a sa sabo za mu yi kokarin ganin mun so littafin kyauta a raba mutane shi yasa a yanzu ma littafin da za a yi an so shi za a raba ma wanda suka halarta na san wurin yana da nisa wanda ba za su samu damar zuwa ba su kokari dai su tabbatar suna cin group dan saboda samun karuwa littafin usulu salata littafi ne wanda duk lokacin da kai karatun shi sai ka samu ta fa'ida akwai malamin da yake a a ɗaya daga cikin harami na manta harami ne na maka ko na madina aka ce shekarar shi talatin ina tsammani ba littafin da yake karantarwa in ba littafin usulu salasa ba in ma an sa wani littafi to sai ya zama to suna'i ne amma asalin da shi ne littafin me shi ne littafin usulu salasa don saboda mi fa'idar da ke da kwai a cikinsa muna fatan allah maɗaukacin sarki shi kuma wannan kowace ranar lahadi shi ma dai bayan sallar magariba insha allah kuma a sati mai zuwa shi ma akwai wani albishir da za mu zo muku da shi insha Allah in komi ya daidaita subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah